أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين ثلاثة شا تقوس كينغو شا تقوس قوتا رمضان شكرا تدبو دا دريه دو دا أربعين دا شدا wanda ya dace da sha takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kasancewar jiya Allah ya taimake mu mun kammala saukar alkur'ani wadda ita muke kirgawa sauka ta uku ta tafsiri da muka yi amma da na koma ma rekod Habibu ya ɗauko mana karatun farko a wannan masallaci wanda shine ɗaya ga ramadan na wace kara 2019 na larabci 14 1432 mun fahimci dai wannan masallaci wannan ita ce sauka ta farko a cikinsa 1430 ko? yau 1430 shekara goma sha shida ashe abin da ya faru saukar da muka ɗauko diga a gyare tsamiyar dila sahaba mun zo suratu ghafir sai muka dakatar da ita muka ɗauki sabuwa a nan ita kuma sai muka ci gaba da ita a sati sati muka kammala ta a sahaba ɗaya saukar ita kuma da muka yi a masallacin imam malik ta tafsiri ba daga farko muka fara ta ba mun samu ɗan uwa malam usman Usman Danko ya ɗauko tafsiri ya kawo tsakiyar Ahzab sai Allah ya karɓi rayuwarsa. To nan ne aka roƙe ni na zo sai na farko farko suratul Ahzab shi ma muka yi wata sauka. Saboda haka muna kirga ta a sauka ta uku wajen lada in Allah ya so. Amma ga karatu muna ta sauka biyu da rabi ne. Yanzu ne za mu ɗauki wata sabuwa yau ɗin nan sha takwas ga watan Ramadan 1446 kuma masu rabo za su ga ta in Allah ya so ba mu sani ba muna cikinsu ko ba mu cikinsu to muna roƙon Allah ɗauke sarki ya sanya mu abin da muke karatu albarka Allah ya sa mu yi aiki da abin da muke karantawa Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja a gare mu babu shakka shi alƙur'ani jagora ne ga rayuwar ɗan adam kuma a kullum in kana sauraron karantawa alƙur'ani to rayuwarka za ta ƙara haske rayuwarka za ta miƙe za ka zan mai tafiya san bai babu kwani-kwani babu zigiza kamar yadda Allah ta ce afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim to rayuwar duk wani dan adam wanda babu qur'ani a cikin ta ba miƙe take ba saboda haka manufar karatun ba a yi ta yawan saukar ba a'a a amfana da abin da ke ciki amma babu shakka abin farin ciki ne jiya na kwana da murna kwarai da gaske cewa mun kammala saukar alkur'ani daga fatiha zuwa suratun nas kuma mun bi ayoyin nan guda guda mun ji manufofin ubangiji a ciki akalla mun karanta saƙon Allah dukkansa mun kuma ji mi Allah ta'ala yake bukata gare mu ga rayuwar mu kuma me ya mana tanadi idan mun aikata abin da yake so Allah ka amfana da mu da abin da muka karanta saboda yau za mu koma suratul fatiha mu soma daga nan zuwa inda Allah ta'ala ya ba mu iko karamakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين wannan ita ake kira suratul fatiha ma'ana sura wadda an mabuɗin alƙur'ani da ita aka buɗe wannan littafi mai albarka sannan da ita ake buɗe komai na rayuwa sannan sura ce mai ma'anar alfatah buɗi mabuɗi ce ga al'amuran rayuwa sura ce da duk abin da ya kulle ana amfani da fatiha domin a buɗe shi shi yasa a rayuwar al'ummar musulmi ta duniya babu wanda ya kai kwanciyar hankalin musulmi babu wanda ya kai tsabtar musulmi, babu wanda ya kai sa'ada jin daɗin zuciya na musulmi. Kada ya zama ba musulmi ba ka zama mai arziki, amma musulmi sun fi ka jin daɗi. Kada ya fi musulmi ilimi irin wannan na sanin duniya da abin da ke cikinta, amma musulmi sun fi ka hankali. Sannan babu wanda da aminci a zuciyarsa kamar musulmi. Dalili saboda karanta fatiha kamar yadda muka ji kula uzu bi rabbil falak da bi rabbin nas mu'awwizatani ne garkuwa ne ga rayuwar dan adam haka fatiha garkuwa ce fatiha tana gaba gare su ba ni zaton akwai wani abu duniya wanda Allah ke son a karanta kama fatiha ba ni zaton akwai shi kai babu shi ku tambaye ni dalili mana saboda babu wani abin da Allah ya yi umarni ana karantawa da yawa kamar fatiha. Yanzu ka ɗauki musulmi a yau rayuwarmu ta yau, wanda ana ƙiyasin yawanmu ya kai miliyan dubu biyu. Cikin wane ne bai karanta fatiha? Sau nawa muke karanta ta? Mai raunin musulmi shine wanda yake sallar farilla ko? ya yi raka ta alfijir ya yi shafa'i da witiri in ka haɗa ya yi raka a ishirin da biyu kowace raka tana da mi tana da fata a cikinta idan ka buga wannan ashirin da biyu sau mutum biliyan biyu a kullum kenan sai mun karanta fata sau biliyan arba'in da hudu in ka buga wannan a watan ramadana kawai mun karanta fata sama da tiriliyon ɗaya da biliyan ɗari uku wannan average ƙasa-ƙasa kenan. Ka daina maganar na filfili, yanzu tarawihin mu kaɗai ta duniya, mun karanta a watan Ramadan, wancan za mu karanta sama da fata tiriliyon ɗaya da biliyan ɗari uku. Faɗa min wani littafi duniya da yake karanta haka. Faɗa min wani document ko wani kundi ko wata addu'a wanda ake yi ma wannan karatu akwai shi. Don me Allah ya ce mu yawaita karanta ta haka, domin fatiha ce. fi halfat'u mabuɗin duniya ce mabuɗin alherin duniya ce. Fashe za ka iske matsalolin da ke damun ‘yan Adam ko da muna da su wallahi an wuce mu yanzu misali mu ɗauki matsala ta depression ɗan adam ya ji duniya ta ishe shi ya tsargu da ita har ya shirya yadda zai kashe kansa wannan na cikin manyan wato matsalolin da ke fuskantar duniya yau fa amma wanda kasashen musulmi ana samu a wurinmu amma jefi-jefi ne a amerika misali kowace rana aƙalla mutum ɗari biyu ne suke kashe kansu kullum a 2021 an ce ɗari da hamsin da uku 2022 ya wuce 2023 yau muna 2025 sama da mutum 200 kullum suke kashe kansu saboda bakin cikin rayuwa ya ishe su a Amerika ita kadai ya kai mai yanzu kasashen turawa gwamnatoci sun ingiza an kafa kungiyoyi na lallashin mutane su yi hakuri kasu kashe kansu kuma kudade yake kashe musu wannan ba ƙarya bane kuɗaɗe ake kashe musu don su lallashi mutane su yi haƙuri su rayu. Kai ta kai ma a wannan shekarar da muka fito 2024, ta tun 2023 ma, wasu ƙasashe sun fara ƙaddamar da kisa na mutunci. Maimakon a da mutum ya shige ɗaka, ya rubuta wasiya, ya ɗaure kansa, ya shaƙe kansa, ko ya je gindin bishiya inda ba kowa, ya rataye kansa yanzu akwai asibitocin da za ka je a kashe ka a mutunce ka zauna kan kujera ana fira da kai ga matarka ga 'ya'yanka ko abokanka ana fira ana raha ana shafar kanka sai a maka wata allura wadda cikin sakan talatin shi kenan sai ka ce gagarinku bara ma na ga wata asibiti ko in ce eh asibiti ce mai zaman kanta wadda da rajista ta gwamnati a wata ƙasa sun ƙaddamar da wani bututu wani akwati, kama akwatin mutuwa ne, amma an ƙawata shi an samu su gilas an yi komai, za ka kwanta ciki a lullube ka, kana bai bai da jama'a a kashe ka a sakan talatin. Wai dai kan mutane su je su yi irin wancan kisan da ta'addanci, wannan shi ba ta'addanci ne ba. To yawan karatun fatiha da al'ummar musulmi ke yi, shi ne babban mabuɗin rayuwa kuma ita ce sura mafi girma a duk abin da Allah ya taɓa saukarwa Allah ta'ala ya saukar da littattafai ɗaya bayan ɗaya har littafi ɗari ɗaya da hudu yadda bisa yadda malamai ke cewa littafi ɗari da hudu amma sai dunkule sai sa su a taura ya tace ta fitar da linjila sannan ya haɗa da taura da linjila ya fito da alƙur'ani wanda ya fi su, ya sha malinsu ya mai su, sannan ya tattara duk manufofin ƙur'ani ya sa a suratul fatiha. Za ka za ka isku sura ce da tana da sunaye da yawa. Hurtubi ya kawo sha biyu, akwai wanda na ga ya kawo ashirin da biyar. Kuma kowane su yana da dalili, mafi girman su shine a fatiha. Ana kiranta as-sala don ba a sallah sai da ita. ana kiranta alhamdu don mabudinta kenan alhamdulillah rabbil alamin ana kiranta ummul kitab kuma ana kiranta ummul qur'an ummu ko yasa abinda ummu ko ita ce jigon littafin Allah gaba sannan ana kiranta almasani as-sab'ul masani Allah ta'ala ce walaqad atainaka sab'an min almasani wal qur'an al-azim haƙiƙa mun baka abu bakwai da ake maimaitawa mun baka abin karatu mai girma menene fassara wannan hukuma cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utitu duk wannan yabon da Allah ke mun baka abu bakwai da ake maimaitawa mun baka abin karatu mai girma mun zalla ce fatiha Allah yake dubi muka ce ana ta maimaita ta ba kamar ta ko yanzu ka shekara sau nawa aka karanta ta a duniya baya lissafuwa ko shine zaman ta masani sannan ana kiranta ashifa waraka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da karatun fatiha na kawo waraka in ciwo ya fara gagara jama'a ku dauki lakani gashi kyauta mu kyauta muke bada lakani in ciwo ya gagara a dangi karanta fatiha bakwai da safe a tofa ga ruwa in akwai zamzam ya fi in ma babu zamzam ruwan fiya wata ya yi ko ruwan rijiya tsaftatacce a tofa bakwai ɗin nan mutum ya sha kafin ya kara kumallo ya dingi yin haka ya gani magani ce a shifa ibn al ya ce wallahi babu ciwon da muka ba mu gwada fatiha gare shi ba sai ya warke sannan ana kiranta ar-ruqya saboda an yi tawada da ita zamanin manzo Allah ya amince kamar yadda zamu gani a nan gaba ana kiranta al-asas ita ce base na al-qur'ani ita ce asasin qur'ani sannan ana kiranta al-waqiya mai kariya saboda karatun Fatiha nan gaba zai kare mu daga wasu fitintunu kuma alahira zai kare mu daga azabar Allah ana kiranta alkafiya saboda ta ishi kowa kuma kaga cikin hikimar Allah duk darajar nan tata sai aka yi ta mai sauki karamin yaro sai ka iske nan take har da ce ta isko yaro bai fara gara gare ba amma yana karanta Fatiha na goyi bayan sai karanta Fatiha muna ganin clips na bidiyo ko yara ƙanana suna karanta fatiha to fatiha sura ce mafificiya a cikin alkur'ani da farko bari mu karanta wasu hadisai aƙalla guda biyar don mu san falalarta kafin mu kai ga fassararta abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya rawaito hadisi a cikin sayi muslim hadisi na ɗari takwas da shida ya ce Jibrilu yana zaune gurin manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam sai suka ji wani abu wato ya yi ƙara a sama, sai suka ɗaga kai, sai Jibrilu ya ce manzon Allah haza babu minas sama'i futi hal yau, wata ƙowa ce a sama yau aka buɗe ta, lam yufta haƙaƙƙo illa yau ba a taɓa buɗe wannan ƙofar ba sai yau. فنزل منه ملك سيغا وني ملائكة يا سوكو فقال هذا ملك نزل إلى الأرض جبريل يتشي مع النبي ينا introduction wannan mala'ika ne yau ya sauko ƙasa, lam yanzu ƙastu illalin bai taɓa sauka ba in ba yau ba, fasallama sai ya gaisuwa ga manzon Allah, kaji manya, daga sama ma in an zo shi ake gaidawa, wa ƙala abshir binurai ni uti ta huma, sai ce manzo Allah ka yi bishara albishirinka da wasu haske guda biyu an baka su lam yu'tahuma nabiyyun qablak ba a taba ba wani annabi gabaninka irin wannan hasken ba sai ce masa fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara mabudin alqur'ani ita ce fatiha da kuma ayoyin karshe amanar rasulu zuwa karshen baqara yace lan taqra bi harfin minma illa utitu ba wani harafin da za ka karanta ciki face an baka shi akwai hadisi na abu huraira radiyallahu an wannan musulmi ya rawaito hadisi na 395 manzo Allah yana cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya khidajun fa hiya khidajun fa hiya khidajun ghairu tamam manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta yayi sallah bai karanta fatiha cikin ta ba kaga ne kira ta bi ummil qur'an manzo Allah ce fa hiya khidaj wato yankakka ce yankakka ce yankakka ce naqisa ce ghairu tamam bata cika ba babu sallar da ka cika sai da fatiha فقيل لأبو هريرة إنا نكون وراء الإمام أبو هريرة أكتش أبو هريرة أول لوكتي منا باين لمن faƙala ƙarabiya ta nafsi ya ce kai taron ka mana da wannan ne imamu shafi yake cewa ko bayyane liman ka karatu kai dole kai fatihan ka asirce amma wannan ba shi ne marinjayen zance ba marinjayen shi ne in yana asirtawa kai ma ka karanta asirce in ya bayyana sauraren da kake yi in ya kai wala dolin kace amin kun yi karatun tare wannan shi ne mafi rinjaye sai ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakul kuji kuji wannan karatu daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace naji manzo Allah yana cewa qala Allah ta'ala qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn wa 'abdi ma sa'al qasamtu salata na raba fatiha ita ake nufi anan kun ganin an kira ta as-sala na raba fatiha biyu tsakanina da bawana ni rabi shi rabi wali abdi ma sa'ala abinda bawana ya roƙa za ba shi fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani abdi da bawa ya bude karatu fatiha yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi bawana ya gode ni wa idza qala ar-rahmanir rahim Allah ta'ala asna alayya abdi sai Allah ya ce bawana ya yabe ni wa idza qala maliki yawmiddin qala majjadani abdi bawana ya gwarzanta ni bawana yayi min kirari kaga duk wannan ayoyi uku na Allah ne ko to sai a zo ga ta hudu fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha bayni wa bayna abdi sai Allah ya ce to wannan ni addarabi bawa addarabi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ya bauta min ni ko in taimake shi kaga an raba biyu daidai uku na farko na Allah ta hudu an raba uku na ƙarshe na bawa ne fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin qala hadha li'abdi wa li'abdi ma sa'al sai Allah ya ce to wannan kuma na bawa na ne kuma abinda bawa na ya roka an bashi wannan da cikin dalilin malaman da ke cewa Fatiha ba aya bace a surat eh bismillah ba aya bace a suratul Fatiha amma ku bude Qur'anin da ke gaban ku me kuka gani ku diba gaban ku za ku an rubuta aya ce ko ba haka ba to wannan shine matsayin Abdullahi ibn Mubarak kuma shine karatun mutanen Makka da mutanen Kufa duk wata sura a alƙur'ani bismillah ita ce ayata ta farko imamu shafi ya ce a'a surori kan bismillah mabuɗin su ce amma ban da fatiha ita fatiha aya ta farko ce to kaga ira imamu shafi ya ce annan gaban mu kenan imamu malik ya ce shi gaba ɗaya fatiha inda kawai take aya a cikin suratun namli إن إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ننك آية كويسة هو شيء رب آية جزء من آية ونشين رأي إمام مالك كما أكن سنة مكرن تم مدينة دا بصرة دا الشام سكي cewa bismillah ba aya ba ce ko ina in banda suratun naml to menene matsayin da suka ce lil fasli wat tabarruk boda ce ta surori kuma don neman albarkacin sunayen da a cikin ta ake sata to shi yasa zaka ga da yawan hafizai in suna tarawih ko tahajjud in sun zo zaka ga ba za su yi bismillah sai su shiru kai sai su ci gaba makka da madina duk galibi yake ake in banda huzaifi huzaifi da yawa lokacin muna sallah bayan sa shi yakan yi bismillah to duk wanda ka yi kayi daidai saboda me saboda mas'ala ce da ba ta da tsayin nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta ce sannan duk an yi ittifaki akwai ta kirga ta zamu yi ta daya ko kirga ta zamu yi matsayin mabudi wannan shi ne kawai sabani ba wanda yace za za a fata babu bismillah babu shi babu wanda yace in za a bakara babu bismillah babu shi a'a lil fasl ce ko hiya aya to kaga babu matsala kenan akwai hadisin Ubada ibn Samit radiyallahu an wanda Bukhari ya ruwaito hadisi na 756 Muslim hadisin 394 yana ta la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sai ya kira ta ummul qur'an sai ya kira ta as-salah nan kuma ya kira ta me fatihatul kitab duk wanda bai karanta fatiha ba baya da sallah musan da akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an wanda yake cikin sahih Bukhari hadisi da 2276 yace wasu mutane sun yi tafiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sauka a wata tunga ta Larabawa wani ƙauye suka roƙi a saukar da su aka ƙiya a wancan lokaci in baƙo ya zo haƙƙi ne nasa a saukar da shi ya kwana uku duk inda baƙo ya zo ga karimcin larabawa alhaki ne a saukar da shi kwana uku wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya adopta ɗinsa ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallam duk baƙo ya zo ga gari wajibi ne ga mutanen garin su ba shi liyafa kwana uku la'iman mutane su abba su saukar da ba kamar mutanen da annabi annabi Musa ya isko ko kuma duk da ka isko katanga za ta faɗi ta da ita shi da annabi Khadir sai suka je suka yi nasu tenti suka sauka ba a ba su masauki ba ba a ba su abinci ba ana haka faludiga sayyidu zalikal hayy sai kunama ta lallabo ta harbi mai anguwa ko dagaci na wannan ƙauye fasa'au lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay'un duk abin da suka saba yi domin ƙari ya faɗi suka yi abu ya ƙi faɗuwa to sai suka ba da shara suka ce kun ga baƙin can da ku je ku nemo su wataƙila suna da hanyar da suna da abin da za su amfane mu da shi da aka zo shi kuma shugaban ayarin ya ce kun manta ai mun ce ku ba mu masauki da abinci kuka ce ba ku ba mu to muna da tawada amma ba mu yi sai kun ba mu jinga suka ce me za mu ba ku suka ce ku yanka mana garke guda na tumaki wanda ya nuna su wato makiyaya ne suka ce inda ita ci babu matsala aka kawo shugabansu ya yi tofi ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshenta faka annama na shiɗa min uƙiƙal wadda kasa wanda ɗaure sai daga ciyar zabura ya samu lafiya sai suka ba su abin da suka yi alkawari to sai wasu suka ce ko raba a raba tumakin nan kowa ya ɗauki nasa sai shugabansu ya ce a'a ku bari mu da su wurin manzo Allah sallallahu mu diba mi zai ce domin wannan abun fa da ra'ayin kaina ne kaga inda sabai suke da wani fifiko da mu ba mu da shi suna iya gwada abu su samu approval ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali wani an ce sami Allahu liman hamida abinda aka saba ce Allahumma rabbana walakal hamd sai ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi aka gama sallah sai manzo Allah ce wane ne da ya faɗi wani abu bayan ruku'i sai kowa ya fara nokiya ba ni ne ba wallahi ba ni ne ba sai wani ce gani ya rasula wa ma aradtu illa alkhair sai ce mala'ika saba'in naga suna gaggawa su rubuta abin da ka faɗa dan Allah wannan maganar da annabi bai yi ta ba wannan hamdan kasiran tsayiban barakan yana zama muna addini mu abubakar bai kawo mana addini umar bai kawo mana addini Usman bai kama na addini, Ali bai kama na addini, ɗauko mana suke daga manzon Allah. Amma idan ya ba su approval shi kenan ya zama addini. So wannan addu'ar ta zama sunna ba da aikin wannan sahabin ba da approval zai ta to shi ya an kai yayi. Saboda yana gaban manzon Allah zai iya samun approval. Kai ko baka iya samu. Don haka bayan wucewar manzon Allah ba wani addini da za a zo mana da shi sabo. Duk abin da ya zo sabo bid'a ne. wa kullu bid'atin lalalatun in ka koma kano ralalatun duk dai abu guda ne bata ce to sai ce mu tai wurin manzon Allah don mu samu approval suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa ma yudrika annaha ruqya to kai ya faɗa maka ana tawada da ita wato yana mamaki da sha'awar yadda Allah ya yi wannan bawan nasa cikin sahabbai ilhamin yayi tawada da Fatiha saboda matsayinta sannan ce kad asabtum kun yi daidai don haka tawada ta yi daidai karɓar jinga ga tawada ya yi daidai musamman ga waɗanda an ce su bada liyafa suka kiya sai ce iqsimu ku raba tumakan nan wadribu li ma'akum sahaman ni ma saboda fatawar da na yi muku a sa da ni cikin rabu sallallahu alaihi wasallam fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yayi dariya kamar da kuka duk mun yi dariya da aka yi wannan magana saboda magana akwai ban dariya da sha'awa a cikin to bari mu dakata ga ga abin nan fa'idodin sura mu zo zuwa ga tafsirinta يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ita kanta bismillah tun da wasu ce aya ce a fatiha sai mu fara da fasara ta ko bismillahi muna farawa da sunan Allah muna masu neman albarkacin sunan nan na Allah wani suna eh a'a sunan Allah wanne a'a Allah shine Allah don ka ce ismullah ai jami'u asma'illah ba ka gani abinda Allah ta'ala ya ce huwallahu sai ce allazi ba ka duk abinda abba ya sifa ce ta Allahu la ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbiru har zuwa ƙarshen sunayen Allah duk sunaye ne nawa na Allahu bismillahi muna fara da dukkan sunayen da Allah yake da su casa'in da tara? Gaba da casa'in da tara. Casa'in da tara su ne masu falalar in ka riƙe su za ka shiga aljanna. Amma sunayen Allah sun wuce nan. Allah na da sunayen da ya keɓi kansa da sanin su. Yana da sunayen da wasu bayansa kaɗai ya sanar da su. Amma dai laifi ne bawa ya sama Allah suna. Ba a sama Allah suna. Saɓanin abin da mutakallima ke yi. Kamar a ce albaƙi Allah bai kira kansa albaƙi ba. Al, a'a wajibul wujudi ne wani, kaga sifa ce, sifa ce. Akwai sunayen da Allah ya makansa a Ƙur'ani. Alƙadimu, Allah bai kira kansa ƙadimu ba, da ire-irensu. Akwai sunayen da annabi ya yi ma Allah ko ya sanar cewa na Allah ne. to in ka tattara waɗannan za ka samu jan ɗari ɗaya da ashirin da hudu. Babban malaminmu Al'Ufemin rahimahullah ya yi littafi Asma'ullah ya suna littafin Alƙawa'idul Musla fi asma'illahi wasu fatihi littafin duk kun san shi a yi duk kun karanta shi a nan ma mun karanta shi a wannan musulunci alƙawa'idul musula so ya bayyana sunayen Allah da cikin Qur'ani ba su kai 99 ba in mun dauko da ingantattun hadisai mun ka hada sun fi 100 sun kai 120 har da wajen hudu to waɗanne ne 99 kamar Lailatul Qadr ne tawatun da iya waɗanda aka sani ba wani yawa ne gare su ba me matsalan ka rike su duka ka rike su duka kuma ka san ma'anar su bismillahir rahmanir rahim muna farawa muna masu neman albarkacin sunayen Allah wanda kuma cikin sunayensa akwai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ita kanta bismillah mabuɗi ce, kuma duk wani abin da mumini zai fara na alheri yana so ya fara shi da sunan Allah. Za ka yi karatu da sunan Allah, za ka kwanta da sunan Allah, za ka zauna da sunan Allah, za ka ci abinci da sunan Allah, za ka yanka dabba da sunan Allah, za ka sadu da iyali da sunan Allah, za ka fita gida da sunan Allah, za ka shiga gida da sunan Allah, za ka hau abin hawa da sunan Allah. Duk abin da mumini zai fara yakan fara shi da me? Da sunan Allah. Bismillah. Sannan a sallah ana bismillah. Sai dai ɓoye ta shi aka fi sani. akwai wanda ya ce ya zauna da manzon Allah ya zauna da abubakar ya zauna da umar dukkansu suna fara karatu ne da alhamdulillahi rabbil alamin kenan in su yi bismillah a ina suka yi ta a asirce amma shaukani a tafsirin sai rinja yadda a yi ta a bayyane ya kawo nasa hujjoji fatul qadir ku duba tafsirin fatul qadir kuma da masu cewa a bayyana bismillah da masu cewa a boye ta kowa na da hadisai ingantattu to shi yasa shaukani yace tunda akwai ƙari akwai hadisai masu nuna bayyanawa ƙari to riko da ƙarin yafi to sai Allah ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin waɗancan sunaye na Allah ar-Rahman ar-Rahim kusan su suke be sunan Allahu Allahu ar-Rahman ar-Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim saboda me saboda Ubangiji ya keɓanta da sunayen nan domin amfanin bayinsa. Dukkan su biyu suna nuni da Rahman, amma Rahman wato sifa ce da'ima ga Allah, zamansa Rahmanar duniya wal akhira jinƙayinsa ga kowa da kowa, amma Ar-Rahim sifa ce fi'iliya. wadda ba kowa ne zai same ta ba, shi sa a lahira shaidan ba zai samu rahama ba, mabiyansa masu ba za su samu rahama ba, amma muminai za su samu rahama a duniya su samu a lahira. Don haka, Ar-Rahim ablagu min Ar-Rahman ta fuska bayyana su da aikinsu, wajen zaman su sifa kuma Ar-Rahmanu ablagu min Ar-Rahim. amma dai sunaye ne keɓantattu na Allah. To sai ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ne Ubangijin talikai wannan da yake mai rahama a gare su. Ita kuma wannan hamdala in kuka lura, ita ce ake rufe komai da ita da ni'ima. ana son ya zan mumini yana rufe komai nasa da godiyar Allah. Duk inda ka samu ni'ima ka ce mi, ka ce alhamdulillah. Musulmi ya rawaito hadisi daga Anas, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Ubangiji yana yarda da bawa don kawai ya ci ya ƙoshi ya ce alhamdulillah, ko ya sha ruwa ya ƙoshi ya ce alhamdulillah, sai Allah ce na yarda da kai. da haka za mu tarar da annabawa suna yawan godiya kuma Allah yana koya musu godiya ya ce min annabi nuhu fa idza stawaita anta wa mamma aka ala alfulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin haka annabi ibrahim yana ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq annabi dawud da annabi suleiman Allah ta'ala ya ce wa qala الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتبس وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إذا منشق الجنة منغا إرن نعمة دكي تكي mun shaƙi ƙamshin daɗi, fuskokinmu sun yi ni'ima idanunmu sun buɗe ga kayan lu'lu'i da zubur jadi, ga ‘yan matan aljanna ko'ina suna kai da komo, ga yara matasa riƙe da jak-jak na jus-jus iri-iri suna kwarara mana don busha mu ɗebe gajiyar da muka ɗauko daga cikin kabari zuwa farfajiyar alƙiyama zuwa tsallakar siraɗi. A wannan lokaci za mu ce, Alhamdulillah, الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أو نري التي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله كيف مجد النعمة الله كيف مجد الدائي don haka fatiha ta buɗe da alhamdulillah رب العالمين الرحمن الرحيم أنعام تابوت الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سورة الكهف تابوت الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة سبع تابوت الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة فاطر تابوت الحمد لله فاطر السماوات والأرض waɗannan abubuwa guda biyar da Allah ya buɗe surorin nan da su kuma ya buɗe da godiyar Allah su ne jigo rayuwar duniya don haka duk wani lamari na duniya yana cika ne da me da alhamdulillah godiyar Allah ita ce abin da bai kare ba shi yasa zamu ga godiyar Allah a cikin Qur'ani da zarfu zaman mu ganta da zarfu makan zarfu zaman kaman yaya Allah ta'ala ce wa huwa Allahu وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون Allah shi ne Allah wanda babu wanda ya cancanci bauta a gode ban da shi, lahul hamdu fil ula, duniya shi ne abin godiya, wa lahul hamdu fil akhira, lahira shi ne abin godiya. To in ka zo ga zarfu makan, الله تعالى ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وهين تفرون أسمى دك أسأل الله شيني أبين قوديا تو إناني بذا قوديا من الله بكين تو ذاك ذاك إسكو ينا تكين سونا ين الله الحميد الغني الحميد شيما النبي سونا الم... ال... أحمد محمد محمود حامد duk wani sunan da zaka tsago daga godiya sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zaka sa ɗanka Muhammad ko Hamid ko Ahmad ko Humaid ko ko Muhaimid ko Hammad duka daga godiyar Allah ne so Allah abin godiya ne kuma mai godiya ne ga bayinsa manzon Allah godadde ne abin gode mana cikin al'umma ya karantar da mu godiya الحمد لله رب العالمين رب العالمين ubangijin talikai menene talikai ita fatiha ta zo da fassarorinta cikin qur'ani da kace rabbil alamin wama rabbul alamin sai mu koma wani wuri qala fir'aunu wama rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin Saka al'alamun su ne samawatu wal ardu wa ma bai sama da ƙasa da abin da tsakar su ne alamin, don haka alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanin Rahim, maliki yawmiddin, in an ce menene yawmiddin, sai ce wa ma adraka ma yawmuddin, summa ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم منين الصراط المستقيم قاشنا انت فيه صراط الذين أنعمت عليهم شين الصراط المستقيم إن كان سكما ونوري وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور لكن غير المغضوب عليهم سؤال أنا مغضوب عليهم لكن من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل يهود كده ولا الضالين سؤالين ولا الضالين سيبكوا معك فتحين قرآني الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تقولوا على الله غير الحق باونن لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل kaga fatiha ko ina akwai fasara ta cikin Qur'ani to nan rabbil alamin a cikin amsar Musa ga Fir'auna alaihi salam Musa alaihi salam ga Fir'auna alaihi la'natullah a cikin amsar Annabi Musa ne muka samu amsar al alamin sune رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين الرحمن الرحيم الله يميم يتونن وقاتا أفا قاتا بسم الله قاتا كما أنن شيسا نتشي سونا سونا سكبيدا سونا الله الرحمن siga ce ta kasra yawan rahama yayi ta a duniya yayi ta a lahira yayi musulmi yayi makayiri yayi wanda yake so yayi wanda baya so ar-rahman wanda kanta wannan siga tana nuna yawan abu kaman al-ghadban al-atashan as-sar'an kun gane abu mai yawa wato abu idan ya yawaita in ka ce al-ghadban mutumin da ya cika da fushi shi kuma ar-rahman ubangijinmu ya cika da rahama Ar-Rahim kuma siga ce mai tabbatar da dawwama, kamar ka ce Al-Karim. Shi yasa Allah ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, awalam yaraw ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين ذكتي رحيما سورا صفاتي دائما sifa ce da'ima, don haka rahim ya keɓance mu mumumin ne, rahman da mu da kafirai da dabbobi da kowa da kowa, Allah yana da rahama ga kowa da kowa, ba domin rahamar Allah ba da kafiri ba zai sha ino duniya ba. Sallah ce maliki yawmiddin Allah shi ne mamallakin ranar sakamako. Mun faɗi abin da yake tattare da wannan alƙiyama abin da ke cikinta na daɗi wanda baya da daɗi duk hikimar Allah ce da tsarinsa haka a ran nan ba mai iko in ba shi ba sai an shekara dubu saba'in babu abin da ya motsa sannan Allah ya ce limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm liman mulkul yawm ina hakimi ina sarki ina chairman ina president ina honorable ina excellency ba mai motsi a wannan rana ba mai mallakar komi ba mai mallakar kowa don haka Allah da kansa zai baka ansa zai baka ansa ansa ce lillahi alwahid alqahar mulki na Allah ne kaɗai tacce bai rinjaye. To waɗannan duka na Allah ne. Alhamdulillahi, Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Daga nan Fatiha ta assasa tauhidi. Domin inda ta kai na'buduka muna bauta maka to ba mamaki in mun gan bauta maka mu bauta ma wani to Allah bai da wannan ba don haka sai ce iyyaka na'bud ya fa da sigatul hasr تقديم المفعول على الفاعل للحصر والاهتمام إياك نعبد كي كدي مكي بوتا وإياك نستعين كي كدي مكي نيمان تيمكونك to nan ne sai Allah ya ce mun raba daidai bauta ta wace ni dai ku yi ta yi taimako kuma naku ne zan baku daka duk mutumin da yake neman taimako Allah da fatiha yana samu duk musibar da ta cin maka ka karanta fatiha ka roƙi Allah Allah na kawar da musibar to sannan sai Allah ya ce wali abdi ma sa'al bawa an baka dama ci gaba da roƙo ni ka bani haƙƙina guda uku wannan aya mun raba biyu kai kuma ina naka sai ba ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim Allah gwada mana miƙaƙƙiyar hanya kaga nan ma akwai ta latifa balaghiyya ihdina إلى الصراط المستقيم نعم اهدنا في الصراط المستقيم نعم اهدنا على الصراط المستقيم نعم duk abin da zaka kaddara nan yayi Allah ya bar shi a buɗe Allah ka gwada muna hanya Allah ka shigar da mu hanya Allah ka tsaye da mu kan hanya Allah ka tafi da mu akan hanya duk wannan ya ɗauke shi balaga ce ta alkur'ani ihdina siratal mustaqim don haka malamai suka ce alhidayatu maratib kowa na samun shirya daga Allah amma ta hanyoyi daban-daban a'laha at-taklim ƙololuwar shirya shine Allah ya kira kai baka ita وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ألا يكراك يتيه قاشرية تهيك يجريتا shi yasa Allah ta'ala ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd sai ce minhum man kallama Allah cikin su akwai da Allah ya magana shi akwai annabawan da Allah bai taɓa magana da su ba sai dai ya kusa ko amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba akan dutsen Sina ba sai da aka gayyace shi ya hau buraka ya je Baitul Maqdis daga nan ya taka da Jibrilu sama ta ɗaya kwankwasa wane ne jibrilu ne kai da wa muhammadu ne har an aiko shi lokacinsa ma ya yi sannu mai albarka bismillah a buɗe ya shigo sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai a je ga sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa inda zamuna kenan jama'a in Allah ya so an kai inda jibrilu ya ce to ni na tsaya nan sai ka isa ni bakin geji na nan so shi yayi magana da Allah inda kowa bai taba kai ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya zabi Ibrahim Khalil wa kallama Allah Musa taklima ce wattakhadha Allah Ibrahim khalilan don haka Allah yayi magana da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya zabe shi Khalil kamar da zabi Annabi Musa to na biyu shi ne aiko manzanni, aiko mala'iku su isar da saƙo. To, na uku shi ne mutum ya yi mafarki na gaskiya wanda daga Allah ne. Kusa mafarki akwai wanda daga Allah, akwai wanda daga shaɗan akwai yaye-yaye. In ciki ya ciye ƙoshe lokaci dole a yi ta mafarkai. Idan kana kewar abu sai ka yi ta mafarkinsa. yanzu da an ce za a baka kuɗi sai ka yi ta mafarkin ga ka bakin banki ko ba haka ba kamar saurayi an je an yi baiko sai ɗaya ya ta mafarkin wai gashi ya je wurin walima ana kari kun gane ba abin da ke cikin ransa ne yake to akwai mafarki daga Allah wannan shi ma shari'a ce ta Allah akwai ilhama akwai tahdis akwai nau'o'i daban-daban ilhama shi ne Allah ya jefa maka abu cikin ranka ila kana zaune sai Ubangiji ya sa ma ranka jin bari ka tashi ka zagaya bayan gidanka sai ka tarar da wannan yana yana turbuɗi laya yana so maka banna kana zaune Allah ya jefa maka wani ilhama ce to kaga mu da muke martani ga sufaye na mafarkai da ilhamai ba asalin mafarki da ilhama muke inkari ba mun yarda da su muna inkarin abun da kuke kane wanda hankali bai ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsallake abubakar ya tsallake umar ya tsallake duk sahabbai ya tsallake tabi'ai da tabi'ut tabi'ina su maliku abu hanifa shafi'i imam ahmad ya tsallake su bukhari da muslim abu dawuda tirmidhi nasa'i ibnu majah ya tsallake su dara qutni ya tsallake su hakim ayi ta tafiya ayi ta tafiya sai an shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya sannan manzo Allah ya zo mu yana mafarki ce ga wani alheri zan baka wanda kowa bai taɓa samunsa ba kaga wannan mun san shirme ne da sauraka ba mafarki muke inkari mu yadda mafarki gashi na cikin Qur'ani sura su kutum suratu yusuf jigon ta mafarki mu yadda ana mafarki sannan mu yadda da karamomin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba za su fushe ba suna bayyana har yawmul qiyama haka nan cikin mu kowa na iya samun karama ba matsala bane in dai kana mumini kana iya samun karama kuma albarka annabi ce so ba karaman muke musu ba amma ka mai da mai karama kamar barawo ta ce wa ya tsallaka gwanja ya ɗebo goro ya kawo to nawa ne goron shi ya litto shi na gonar wani ne ka gane ka mai da walitaka wata hauka wani shirme sannan ka mai da waliyi wani ɗan ƙaramin Allah cewa shi duk abin da ya gara ma yana yi don haka ba ɗaya yake da sauran mutane ba shin kun san bahaushe an sa masa jin cewa wai duk inda wali yake san gaibi to in san abin da an ka yi gidanka waliyi nike kaga wato ya ɗauka waliyi ba sa abin da ke ciki saboda mai saboda wancan khuza a balat wancan shirmin da aka cika mu da shi na cewa waliyai sun san gaibi ya san yau ya san jiya ya san gobe ya san abin da attai bayan gobe don haka ya san ka ya san abin da cikin cikin ka ya san ɗayan da za ka haihuwa nan gaba sai shi a suka fara wannan wala dariƙa lahi alawa ka fara ta da zikiri aka fara dariƙa ƴan shi'a ne suka penetrating cikin su suka shigan musu da irin waɗannan abubuwan sai a zo a wani tarbiyya in kai tarbiya za ka kai matsayin annabawa daga baya za ka kai matsayin mala'iku za ka kai inda kai ma wani ɗan ƙaramin Allah ne. Allah ya tsine wannan tarbiya albarka. Za ka yi tarbiyyar da idan mutum na tasbihi cikin minti uku, subhanallah minti uku, alhamdulillah minti uku, talatin da uku uku, minti tara ya gama, kai cikin sakan biya za ka yi zarrrr shi ya gama. Daka Qur'anin ma kaɗai zai zur ya sauke. Kaga wannan shirme ne. Kuma ya wasa da hankali, hankali bai ɗauka. Wasa da hankali ne. Inda akwai wanda zai iya saukar Qur'ani cikin awa ɗaya ko rabin awa misali, ai ya kamata muka sahabbai sun yi ko? Amma kolin wanda ya fi kowa daɗewa ga karatun yawan karatun Qur'ani cikin sahabbai kai ce shine Usman ibn Affan. amma tsawon dare gaba ɗaya yake sauka kuma daren daga faɗuwar rana ko mu ce daga sallar isha zuwa sallar asuba su alarammomi gangaran waɗanda sun goge ya zauna bakinsu sun san cewa ga adadin mintin da ake ma hizo ɗaya akwai masu minti biyar ni na san masu shidda ila na san masu minti biyar ko na zo da 'ya'yan gidan isa rabi'u minti shida suke hizo ɗaya. Kaga ke na hizo sittin buga min minti shida sau sittin, awa shida. To kaga iyakar kolin awa shida ko? To in kai ƙasa minti biyar ya zan awa biyar, in akwai mai karanta a minti biyar, saboda sabawa da sauri. To amma in ka ce a'a duk hizo sittin ɗin gaba ɗaya a minti goma. Ba karatu ba ne? To nan ne za a samu wali Gibrima wanda zai so kama kansa miliyan goma ya yi ma sayidina abakar miliyan goma sayidina umar miliyan goma sayidina usman miliyan goma sayidina ali miliyan goma shewa ahmad tijjani miliyan goma shewa iyasi miliyan goma miliyan saba'in kenan kuma ya zauna yana karatu yana karantarwa yana nazari yana rubutu kuma yana zikiri duk gaba ɗaya ya kasu kashi kashi wala wannan magana idan jahiliya ya dade ta baka mamaki amma mai ilimi da hankali ya yadda da ita, to sai ya baka tausayi. Kamar yadda za ka ga bokaye, ka ga masu tarin arziki, ‘yan siyasa, masu kuɗi, masu manyan motoci, suna shiga daji wurin su isko su ƙazamai bai iya rubuta sunansa ba. Jahili ne tuburan sigineta bai iya ba. Amma su aje mota su shiga sun ƙurmin daji su je neman sa'a a wurin shi. Mutu basira kenan. ‘yan uwa tafsirin suratul fatiha bai ƙare ba, gobe za mu ɗora sannan mu shiga suratul baƙara idan Allah ya so, Allah ka ba mu albarkacin wannan karatu, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya, yadda muka fara wannan karatu Allah ka nuna mana saukarsa lafiya cikin aminci da yarda Allah. Amma dai in mun kai ga wannan karatu ai tsufan ya yi mana yawa ko? In mun kai ga sauka. In Allah ya samu da ganin ta sai ku bari mu yi ritaya. Ni kan da so samu ne daga wannan ma da kun bari na yi ritaya. in koma ga na baya in yi ta nazari in yi ta bita in yi ta muraja in yi ta gyara har da Qur'ani duk da yafi mun alheri Allah mu dauke sarki kai mu rayuwar mu albarka gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik